بسم الله الرحمن الرحيم سورة الإنسان مدنية وهي إهدى وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الإنسان ميكراتون فرق ياتي مدنية ni kuma zan ce makkiyatun duk ana faɗa saboda ayoyin da suke ciki na madina suna da yawa akwai kuma ayoyin makka to sai wani bangare suka tafi a makkiyatun kamar yadda muke karantawa muke rubutawa wani bangare suka tafi a madaniyatun saboda lura da ayoyin da suka sauka akan sha'anin sirna ali da fatima da hassan da husaini an san dai a madina aka aike su bismillahir rahmanir rahim هل في أرض الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وبنجي تبارك وتعالى ينا تنبيتي هل أتي أرض الإنسان حين من الدهر shin mutum kan bai sani ba ne akwai wani akwai waɗansu zamanai da suka wuce ba a yi shi ba ma an yi zamanai da yawa ba a yi mutum ba zamanai shekara dubban miliyoyi sun wuce ba a yi mutum ba an yi annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma lokacin bai ɗauki zatin adamiya ba shi annai musallallahu alaihi shine farkon halitta duk gaba ke da kuma shi mutum ne amma a lokacin farkon halittarsa ba zatin adamiya ne gare shi ba zati ne irin wanda Allah ya yi masa na annuri sallallahu alaihi wasallam daga baya aka yi Adam din aka sa shi a ciki don a karrama bani Adam a cewa da karramna bani Adam halafi al-insani hinun min ad-dari lan yakun shay'an mazkura shi dan Adam in ka koma wajen Adam din da kansa annabi Adam an an hada ruwa da tabo an gina shi aka ajiye shi shekara arba'in ana kiransa min ɗin aka sake mai da shi min hama'in masnun ya shekara arba'in aka mai da shi min salsarin kalfa khair ya shekara arba'in daga nan ne aka fesa masa rai bayan shekara ɗari da ashirin to wannan adamu kenan uban mutane to shi ko mutumin ai da ruwa ne iyayensa suka ci abinci iri-iri suka sha ruwa aka tace abubuwan da suka ci aka yi ruwan maniyi da shi aka haɗa maniyin namiji da mace suka zauna kwana arba'in suka zama gudan jini aka mai da su nama kwana arba'in aka mai da su kashi kwana arba'in aka lafta kashin aka lafta wa kashin nama kwana arba'in aka shiryo zuwansa kwana arba'in a arba'in dai sau bakwai ai lokacin bai aske ba ma ambace shi ba balle a san shi shi dan adab din ko da yake shine shugaban halitta saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan irin zati inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali فجعلناه سميعا بصيرا نخرنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعل الله سميعا بصيرا إنا أبنجد يموني خلقنا الإنسان سيأكاو وقت الظاهر موضع المدمر أكنانة إنسان دي لا سيأتي خلقناه موضع المدمر كنا إنا خلقنا الإنسان mu ne muka halicci ɗan adam mutum min nutfatin daga ruwan mani amshajin wanda yake a aka aka sa abubuwa iri iri iri iri aka kwaba abubuwa iri iri su nama ne su mai ne su kwai ne su dawa su shinkafa su abubuwan da iyayen suka ci dai to su ne muka tattace iri iri muka harhaɗa muka kwaba muka mai da shi mali muka rike shi da shi naftari mun kawo shi duniya ne don mu jarrabe shi Allah muka mai da shi sami'an basiran muka sa masa ji muka sa masa gani ji da gani in sun haɗu kuma sai muka sa masa hankali don saboda ya zama abokin magana wanda Allah zai ce masa kayi ka bari idan an haɗa masa haka ya zama hankali to ya zama kallafi kenan إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا da muka kawo shi fade nahu najidaini muka muka ajiye shi a bakin mararraba ko ya ɗauki dama ya bi rai ya zo mutumin kirki ko ya ɗauki hagun ya bi taɓo gawar jiki ya zo mutumin banza in ya ɗauki dama sama zai yi ya taimaki ruhi kenan ya bi maganan malamai maganan annabawa zai tafi wajen Allah in ku ya ɗauki ƙasa to shi kenan ya koma wajen ƙasar da aka halice shi da ita ya yi ƙasa kenan ya koma ya zama asfara safilina amma mun ajiye shi mararraban hanya inna hadina sabila in ma shakiran ko ya zo mutumin kirki mai godiya mai hawa wajen Allah wa in ma kahuran ko ya zama mutum mai butulcewa wato kafircewa abin dukkan ibadu gabaki ɗaya godiyan Allah ne duk ibadu gabaki ɗaya godiyan Allah ne tauhidi godiyan Allah akan Allah ya fito da kai daga babu ya kawo ka akwai sallah ita kuma ta tara dukkan godiya iri-iri idan mai sallah ya zo ya tsaya gaban Allah ya ɗauki duk abin da ya sani da abin da bai sani ba da abin da yake so da abin da duk ya zubar gaba ke ɗaya duniyar lahira ya koma wajen Allah ya ce Allahu Akbar sai ya tsaya gaban Allah in ya tsaya din nan to ya nuna wa Allah ya rubuta alifi idan ya yi ruku'u ya rubuta haƙarami, in ya koma ya yi sujjada ya rubuta minjaye, in ya ƙara sujjada ya rubuta dan Ahmadu kenan ina godiya. A lokacin da yake tsayen nan ya nuna wa Allah Allah ina maka godiya, ka halicce ni mutum wanda yake dirarre, dirarre ba kamar dabba sun kuyayya ba, kai na gode maka yadda ka yi ni haka a dire. Wani bai da ikon ya tsaya haka ya miƙe, na gode maka Allah. kuma na gode maka akan duk abin da ka yi shi a tsaye amfani ne karan gero ne karan dawa ne karan masara ne katako ne duk abin da yake tsaye amfani ne na nuna na nuna maka Allah na gode maka saboda samun wannan abin da yake tsaye wanda ya amfani ne idan ya sunkuya ya ce Allah na gode maka akan duk abubuwan da kai wanda suke sunkuye suka amfani ne su shanu ne su awaki su tumaki su dawaki su jakuna su alfadarai su motoci duk abin da yake sun fi amfani ka dai ka nuna wa Allah kai masa godiya a kansa kuma ka gode masa kana da ikon ka tsaya kana da ikon ka sunkuya wani in ya tsaya bai sunkuya wani in sunkuya bai iya tsayawa sannan in in ka kai sujjada sai ka ce Allah na gode maka akan shimfiɗa wannan ƙasa da ka shimfiɗa da abin da yake kwanci a bayan ƙasa ya amfani ne su wake ne su gyaɗa ne da abin da yake cikin ƙasar su fetur ne su gas ne su duk abin da yake cikin ƙasa ya amfani ne dai Allah na gode maka na nuna maka haka kuma na gode maka wani baya iya yin ya tsaya ya sunkuya ya taso ya sake sujada wani baya iya wani ka bani iko nayi wannan na gode maka idan ka sake zama ka ce wa Allah duk abin da yake zaune na gode maka akan abubuwan da suke zaune kaman kujera kaman tukunya kaman randa kaman murhu kaman duk abin da yake zaune dai wanda ya amfane ka duk ka gode wa Allah a kansa sannan ka sake sujjada wannan duk gaba ke da wannan godiya ce ta Allah saboda haka in ma shakiran ko ya zama mai gode wa Allah kullum wa in ma kafuran ko ya zama mai butulcewa Allah mai kafirci إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن هاتمنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا وتوانا سو سنة مثلا لف ونشر موشوش إما شاكرا shakiran dai shine za a ambata masa abubuwan kirki aljanna yadda take da jin daɗin da komanta shine sakamakon shakiran kafuran kuma azaba da yadda take da yadda take shine za a kirga masa amma sai aka an fara faɗin shakiran sannan aka faɗi kafuran amma da aka zo magana sakamako sai aka fara ɗauko kafuran ɗin in ma shakiran wa in ma kafuran shi kafuran inna atanna lil kafirin salasilan wa aqlalan wa sa'iran shi kafiri ko kafirai abin da muka shirya masa ba kyau babu kyau salasila wato gigar wato sasari wa agalalan da kukumi abun ɗaure kafa da abun ɗaure wuya kamar yadda muke karanta kullum kuzu fa gullu thumma jahima salluhu to fi filin da zarwa sa kuna jira fazlukuhu abun da muka shirya wa kafiri kenan a cikin wuta salasilan wa agalalan karshe kuma wasa'iran da wuta a ɗaure shi a jefa cikin wuta saboda haka ana ba mu tsoro da jama'a kar mu ɗauki hanyar zuwa wuta balle irin wannan abu ya samu mutum.
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا kaji dai abin da aka shirya wa kafuran mai kafirci abin da aka shirya masa a galalan wasa iran to wanda ya ɗauki hanyar dama fa ya bi hanyar annaba min annabi'i na wasu siddiqi na wasu shada wasu salihin shi fa dama an ce inna labrar lafi na'im wa inna al-fujjar lafi jahim wanda ya ɗauki hanyar Allah hanyar bayin Allah yana cikin ni'ima duniya da lahira ba tsoro wanda ya ɗauki hanyar fajirai kafirai masu ɓanna mukazzibina nan da ake lissafawa to shi kuma abin da aka shirya masa gigari da hukumi da ɗauri da jifa a cikin wuta a uzubillahi inna labrara yashrabuna min kasin kana mizaja kafura amma waɗanda suka ɗauki hanyar mutanen kirki ba hanyar fajirai ba yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura wato suna sha za su shiga aljanna a sa su a cikin aljanna a ba su giya suna sha aljanna giya ba haramun bace an ambato ta ne da sauri saboda laraba suna son giya a lokacin da musulunci ya sauka suna son ta da kar aka raba su da ita da kaɗan da kaɗan da kaɗan aka raba su da ita za su sha min kashin daga wani kofi kana mizaju ha kafura wato wanda ruwan giyan an an an dama shi da abu mai kamshi kafur ga sanyi ga kamshi
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا wato wannan magudana din nan da aka ce za a haɗa shi da kabul ruwan ya sanyi ya ƙamshi ainan wani magudani ne ya shirau biya ibadullahi wanda bayin Allah za su sha a wannan magudanin yufajjiruna ha tafjiran suna jan ruwan ko giyan ko nonon ta inda suke so
yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira yufuna bin nazri halinsu suna cika alkawarin da suka dauka ba kace saboda ƙarshen suran za a kwaɗe da tadda mutane shiga ɗariƙan waliyai shi yasa farkon suran aka kawo sunan yufuna bin nazari halin bayin Allah mutanen kirki suna cika alƙawarin da suka ɗauka wa yakhafuna suna tsoron yawan wata irin rana kana sharruhu mustatiran rana ce wanda sharrinta wato yana da tartsatsi wuta ce ga tana a fili tana zaɓarɓaka tana sharrin ta yana tartsatsi ko ina da ko ina wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira yana daga cikin halinsu bayan cika alkawari suna cika alkawari suna ciyar da miskinai abinci suna ciyar da abinci ka san surar da muka fito da aka tambayi kafiran me ya shigar da ku wuta ma talakakum fi saqar suka ce suka ce lam nakum min al musallina wa lam nakum nut'imul miskina ba ma sallah ba ma ciyar da miskinai to halin su abraru din suna cika alkawari suna ciyar da abincinsu miskinai da marayu da kamammu wannan ayoyin sukan sauka ne akan wani sababi amma in sun sauka kan sababin sai su ci gaba da aiki akan kowane abu mai kama da shi na farko dai ‘ya'yan sayyidina ali hassan da husaini suka yi rashin lafiya sahabbai duk da abubakar suka shigo za su gaida yaran da suka gaishe su sai suka ce na ali mu yi wa Allah ba ka ce mana mu ce za mu masa azumin kwana uku uku Allah ya warkar mana da waɗannan yara nan kai ka ɗauka ni in ɗauka ita uwarsu ta ɗauka duk nan da muka taru mu ɗauka za mu Allah azumin kwana uku in ya warkar da waɗannan yaran namu mun yi alkawari za mu yi haka sai suka ɗauka suka ɗauka sai kuma Allah ya warkar da yara da Allah ya warkar da yara sai suka ce to shikenan yanzu sai mu cika alƙawari mu cika alƙawari sai suka samu abincin kwana uku suka ajiye rana na farko suka yi abinci nasu wanda zai ishe su da mai gidan da uwar yaran da yaran to sun soma ci kenan sai miskini ya zo ƙofar gidan yana marere cewa ya mutanen gidan annabi ya mutanen gidan annabi ku ji tausayi na ni miskini ne ina jin yunwa yunwa za ta kashe ni ina jin yunwa to sai suka bashi mai yawa suka rage wa kansu kaɗan washe gari sai suka tashi da azumi suka tashi da azumi har yanzu suka dafa abinci sai maraya ya zo lokacin da za su yi buɗe baki sai na kuka yana ce a taimake ni mutanen gidan annabi ku taimake ni yunwa za ta kashe ni ku taimake ni sai na da ce a bashi mai yawa a rage mutanen gidan kaɗan washe gari za su yi azumi na uku na ƙarshe nan ma sai wani kamamme wanda aka kama shi wato kamamme asiri kenan ya zo yana kuka yana ce ya mutanen gidan annabi ku taimake ni ku yi min rai yunwa za ta kashe ni sai na ali yace a ba shi abincin to a cikin wayannan kwanaki guda uku sai yunwa ta kama yara saboda abincin da ake ba su baya isan su to sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kaddara manzon Allah ya zo ya gansu a cikin wani hali bai ji daɗin abin da ya gansu a ciki ba sai Allah ya saukar da ayoyin nan don a saifaita su waɗannan mutane abraru ne suna da cikin manyan bayin Allah wanda ake musu kirarin inna labrar lafi na'im saboda haka yut'imuna da'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi tare da suna son abincin amma sukan ba da shi yatiman maraya miskinan miskini wa yatiman wa asira to ina masu hana bara lallai fa in mutum zai hana bara kamar yadda muke faɗa kullum ya shirya wa masu bara abin da za su ci amma in yace zai hana bara kawai ba shirya musu abin to zai yaƙi ne da Allah ga dai an yi bara ana bara gidan annabi ana bara gidan sahabbai ana bara ko ina kuma abin ya dage har yanzu nan ba daina bara ba wanda aka hana ya bara ƙato mai ƙarfi amma miskini wanda bai da yadda zai yi sai an taimake shi dole ya bara zai mutu ne za a kyale shi ya mutu ne To, gashi an yi bara gidan sayyidina Ali, an ciyar da miskini da yatimi da asiri Allah ya kawo ayoyi a gode musu a yabe su a ce su ne manyan bayin Allah abrar. Wuƙi muna ɗama na hubbi miskinan wa yatiman wa asira.
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا من تبعين إسر دي wani a zamanin bani Isra'ila yunwa ta dame shi ya je gari ya yi bara ko ina aka kore shi ya yi bara ko ina aka kore shi sai ya mutu da yunwa ta kashe shi sai Allah ya aiko annabin garin a gaya mutanen garin sun mini laifi sun kashe mini bawa na miskini mai bara sun hana shi abinci har ya mutu sun yaƙe ni amma su zaɓi cikin bala'i guda uku zan musu ɗaya kuma dole ne in yi na farko ko dai su zaɓi yaƙi zan haɗa su da yaƙi na shekara kaza ko kuma su zaɓi annoba ta mace-mace na shekara kaza ko kuma su zaɓi yunwa ta shekara kaza su yi shawara amma ba zan ɗauke ba sai suka yi shawarar suka ce yaƙi ne ba kyau yaƙi zai shi kowane gida in ya zo kuma bala'in mutuwa ba kyau ya fi yaƙin muni dama ƙarshen yaƙin ya mutu ne yanzu abin da za mu yi mu ce yunwa don ita za a yi masa magani za a yi tanadi shekara nawa ne aka ce shekara kaza ne shikenan sai aka ce yunwa ka ce yunwa to shikenan sai aka yi ta tara abinci ana koyewa aka yi ta tara abinci ana koyewa aka yi tara abinci ana koyewa to yunwa sai ta zo yunwa ta zo aka cinye abincin da yake hannu a shekara ta farko shekara ta biyu ana nemowa da kasashe ana ci shekara ta uku aka komo ana cin wanda aka ajiye shekara ta hudu sai dai ma'aikacin gwamnati shekara ta biyar sai dai mutanen fada shekara ta shida sai sarki da mutanen gidansa to shekara ta bakwai abu ya lalace ana ta mutuwa ana gudu ana mutuwa ana gudu waɗansu suka ji labarin wannan bala'i sai suka lafto kayan abinci suka kawo garin sai suka da duk ba wani mai rai daga wanda ya gudu sai wanda ya mutu suna yawo ga zinariya ga dukiya ga abinda babu abinci duk abu mai jini an cinye kuɗi ne kada da yake ba su da nama to sai masu suna yawo suna gani abin mamaki sai suna ta ɗiban zinariya suna tarawa suna ɗiban zinariya suna tarawa sai wani ya shiga harfa da sai ya tadda gawar sarki ga takarda a gabansa yana cewa hakika abinci shine babban dukiya yanzu da ba abin da bani da shi sai abinci da mutum zai ce zai bani abin da zan ci in bashi mulki na da zinariyar gidana da sai in bashi na gashi zan mutu to sai ya gani da ya gani sai ya dauki takardar shi mutumin da ya dauka da ya zo sai ya ji tsoro sai ana ta aji ana saukar da abinci ana ɗiban zinari ana laftawa shi ya ki dauka sai ya daukar zinariya din shikenan sai aka so mu tafiya shi ya koma da abincinsa yana ya ɗauki abincin da ake ajiyewa yana ƙarawa akan raƙumansa ana tafiya ana tafiya sai waɗannan guzurin da suka ɗauka sai ya ƙare da guzuri ya ƙare sai suka ce wane ka ba mu bashi ka taimake mu hai lokaci ɗauke ajiyewa ina kallon ku ni ba zan bayar ba aka je ana tafiya suka ce kai za ka yi kisan kai in baka ba mu ba za mu mutu ce a to me na iya to abin da za mu yi wato ka ba mu abin da za mu ci daga nan har zuwa gida abin da muka dafton nan ya zama naka Cikin na sai ya yadda ya ce a da saura sai ce to da abin da muka dafto din da mu duka mun zama bayin ka sai ka sallame mu amma ka ciyar da mu har zuwa gida ya ta yi aka je gida da ka zo kofar da yake to ku dai kam na sallame ku amma kayan ku akai gidana to wannan yana nuna abubuwa da yawa na farko annan mutu abu zai za mu bala'i hana hana abin hana miskini abinci abin da ya kawo bala'i kenan sun hana miskini abinci har ya mutu suka yaƙi da Allah na biyu yana ba da tsoron rashin girmama abinci na uku yana nuna yin ilimi na hudu amfani da abin da ka karanta shi wannan mutum da bai iya karatu ba zai karanta wannan wasiƙa da bai da bai aiki da abin da ya karanta ba ya ya ya ya ya ki daukan zinariya ya zubar da abinci to saboda haka mutane su bai da hankali inna ma nutibukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura suna ba miskinai da marayu da kamammu abinci saboda Allah suna ce kar ku sha wahala ku ce za ku yi mana godiya mun ba ku ne saboda Allah la nuridu minkum jaza'an wa la shukuran ba mu ba ku don ku gode mana ba ba mu ba ku don don ku saka mana ba saboda Allah muka ciyar da ku inna nakhafu min rabbina yawman قمطريرا na nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira muna yin wannan abu ne saboda Allah ko muna jin tsoron wata rana abusan mai ɗonkore fiska mai tsananin ɗonkore fiska wato rana ce mawuyaciya mawuyaciya abusan qamtarira
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظرة وسرورا tunda sun yi aiki saboda Allah sun yi infaki saboda Allah ubangiji sai ya kiyaye su sharrin wannan ranar da suke tsoro sai suka zama wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira ba basira ta zama yi karbiya fakira ba ba haka ba wato abin da suke tsoro mai bata fiska a lahira yawma tabyaddu wujuhun wa tawaddu wujuh su fiskokin su ba su yi baki ranar lahira ba haske suka yi suna kyalkyali wa raqihum nadratan Allah ya hasada su da kyalkyalin fiska kyan fiska wa sururan da murna ba tsoro ba bakin ciki la khawfun alaihim wa la hum yahzanun saboda sun zama abraru وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا jazahum bima sabaru jannatan wa harira sai Allah ya saka musu saboda hakurin da suka yi na zaman duniya sun yi hakuri sun bauta wa Allah sun yi hakuri ba su sabi Allah ba sun yi hakuri akan kaddaran Allah sun yi hakuri akan duk abin da yake samun su sun yi hakuri dama ko sakamakon mai hakuri ladan sa ba lissafi inna ma yuffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin wa jazaihum bima sabaru ya saka musu da jannatan aljanna wa hariran da tufafin aljanna alhariri متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا muttaki'ina fiha ala ra'iki la yarawna fiha shamsan wala zamharira suna kishingide a cikin aljannan nan alal ara'iki akan gadaje irin na angwaye ko gadaje irin na mulki shine arika la yarawna fiha shamsan wala zamharira a cikin aljanna ba sa ganin rana balle su ji zafi aljanna wuri ne mai haske ba sai an sa rana ba in ka ana nema a sa rana wuri ba haske ne babu rana a wurin ma balle su ji zafi wala zamhariran kuma ba yadda za a yi su ji wani sanyi wato wuri ne madaidaici ba sanyi ba zafi
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qudufuha tazlila zilaluha inuwar cikin aljanna tana kusa da su waɗansu mutane suna so su ga gidajensu a cikin inuwa kaman kurmi haka sai za ki kiran aljanna din jannatin wa zullilat qudufuha tazlila itatuwan abinci kuma an hore su gurgudun tsawonka in kai dogo ne daidai da tsawonka za ka cire ita ya'yan itacen da kake so idan dabino ne in inabi ne in mangoro ne in menene ma daidai tsawonka in kai madaidaici na daidai tsawonka in kana zaune ma daidai zamanka in kana kwanci ma daidai kwanciyarka za ka ɗebi ya'yan itace.
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا wato wildanun mukhalladuna yan samari kyawawa na aljanna suna yawo a kansu suna rarraba musu kofuna na giya a wadafa alaihim bi aniyatin da abubuwan zubawa min fiddatin na azurfa wa akwabin da kof kof kanat tawarira kofi irin na irin na kwalaba garura wato kwalaba kenan irin kofi irin na karau na faɗi ka mutu karau na na kwalaba kanat tawarira amma kwalaban min fiddatin na azurfa ne ba irin wanda za ta faɗi ta fashe ɗin nan ba ne kwalaba wato kofin na na na ƙarau ne amma mai ƙyalƙyali ne kaman azurfa sai dai mutane sun je sun gani Allah ya kai mu gani قواريرا من فضة قدروها تقديرا tawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wato kof kof din na azurfa ne an daidaita kowa yadda yake so yadda yake so shi haka aka daidaita masa ba a zuba masa yana zuba ba ba a yi masa kaɗan ba daidai daidai qaddaruha taqdira ina mai shiga da rigar zaka shiga da rigar tijaniya da rigar tijaniya Allah yana son mai yi yana son ayi ya ce inna la yuhibbu tawabina mai tuba kullun sau goma ko sau ɗari sunansa at-ta'ibu amma wanda yake tuba wa Allah ne tan da talatin sunansa at-tawwab mai yawan tuba Allah ke yana son masu yawan tuba to amma ba ke dole ba kace wa kulli rabbika bukurtan wa asila kawai yadda zai cikin wannan sura amma ke faman sha'a ta kaza ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya har zuwa ga Allah ubangiji wanda ya ga dama to da ya faɗi wanda ya ga dama din sai ya ta nanatawa cikin Qur'an la'allakum ta'qiluna la'allakum tatafakkaruna la'allakum tazakkaruna ko ku yi amfani da hankalinku ko ku yi amfani da tunaninku ko ku yi amfani da da ganewarku Allah ya ce gashi nan yana jiran ka ka dauki hanya ka je wajen sa amma sai kana so ga kuma hanya zuwa aljanna ce dole ka bi ta don karka halaka ga hanya zuwa wuta karka bi ta don karka halaka to in kana da hankali ai wannan din zaka bi ta kai ka wajen Allah din saboda haka in za ka fita saboda daukan nuzuri ba haɗa ta da wata ɗariƙa ɗari kuma dai ɗari da goma sha uku dukkan suna da kyau amma ba a haɗa tijaniya da wata kuma ba a ziyarar wasu waliya ziyara kamar bara ne kuma babban mutum ka sauka gidansa ba zai yadda kai bara ba balle gidan shi tijani kulawa da sallah ka yi da cikin jawaban samu in ba samu ba kula da sallah ka kai kaɗai girma iyaye da musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in kana da abokan yi ba a shan taba kuma za a ƙara tsoron Allah saboda sharuɗan sun fi haka yawa in ka ji tsoron Allah za ka iya bi masa umarninsa da nisan da abin da ya hana sai sharuɗan su shiga za ka iya za ku iya kun ji dukan ku kun iya to da ku da wanda ma duk ya ji ko yana nesa da ni na ba shi inga tijani amma sharaɗi ya nemi muƙaddam ya koya masa yadda ake na ba ku daga shotin jawabi na ba ku daga shotin jawabi ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنزبيلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما ندعوكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قبضريرا فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظرة وسرورا وجزيهم بما صبروا جنة وهريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون بها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قلوبها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا أنا كما ساكي شايد دسو wani kofi daban ba irin wanda aka gaya maka ba kana mizaju hazan jabila shi ko wanda aka hada wancan da irin kamshin kafur to wannan kuma zanjabil zanjabiya wato kaman kaman citta kamshin da kaman kamshin citta mai yatsa hakan nan shine zanjabil عينا فيها تسمى سلسبيلا ainihin biya tu zama salsabila akwai wani magudanin ruwa shi kuma abin da ake kiran wannan magudanin salsabila salsabil wato mai daɗin sha ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويدوب عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لولا منصورا بلدان مخلدون ينسى مهاري أبو كند وما cikin aljanna yara masu hidima suna barjak cikin aljanna da in ka gan sai ka ce su ba wani lu'ulu ne aka aka watsa da cikin aljanna don hasken su yaran lula mansura
أينا في ويطوف عليهم ولدان ولدان مخلدون.
مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا إذا رأيت ثم رأيت نعيم وملكا كبيرا تبقي الجنة الجنة التي أه تبقي الجنة wai in kaga aljanna da kaga wata ni'imar da babu irin ta a gidajen attajirai da kaga wata ni'ima wani abin mamaki na mulki wanda babu shi a cikin gidajen sarakuna kai in kaje aljanna kaga wani babban mulki domin Allah ya ba da aron mulki a duniya akwai sarakuna wanda Allah ya ba su aron wannan sunan da kuma zartarwa din gurgurun yadda ya ga dama a lokacin da ya ga dama walillahu malikal mulki tutil mulka man tasha wa tazil mulki man tasha akwai sarakuna har Allah ma yana kiransu da sarakuna din wa qala al maliku wa qala al maliku tuni bi astakhlis nafsi Allah yana kiran sarkin Misra sarki yana kiran Azizu yana kiran sarki to in an mutu kowane sarki ran da ya mutu ran nan fa an tuɓe shi tun ba binne shi ba tuɓaɓɓe ne tun ba binne shi ba tuɓaɓɓe ne to dukkan su suna lahira kowa yana cikin ƙarƙashin ƙasa ba tashin kiyama ba Allah ya to limanil mulkul yawm yau kuwa yake da mulki ko na aron ma don suna ƙasa an rushe mulkin duniya ba a riga da mulkin lahira ba in an tashi an koma aljanna to an nada mulkin lahira kenan wa za ra'aita samma ra'aita na'ima mulkan kabira amma in kaga lahira kaga dan aljanna da kaga mulki mai girma wato mafi kankantan aljanna mafi kankantan aljanna wato tsawon tsawon gidansa da faɗin gidansa tafiya mil dubu biyu kuma duk inda ya duba zai gane iyakan wurinsa gaba ɗaya ba abun da babu cikin gidan ba tsufa ba rashin lafiya ba bakin jiki ba tsoro jama'a a tsaya kwarai da gaske a nemi aljannan nan kuma a guje wutan nan عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا a lokacin nan siyabu sundusin waɗansu irin tufafi masu kama da karan miski kwarra masu kyau su ne suka sa a jikunansu su ne tufafinsu hudurun wa istabra waɗansu kwarra ne waɗansu ko masu zane-zane wa hullu ashabir min fidda ubangiji ya riga ya yi musu ado na ƙwandagai kamar yadda mutan da suke sa ƙwandagai suna murna ko ana sa wa sakuna ƙwandagai na, na mulki cewa duk wanda aka gani alama shi mai mulki ne to a lahira za a sa mutane waɗannan kwandagai saboda tabbatar musu da mulkinsu wa hullu a sahawira an musu adon kwandagai wanda za a sa a hannu ko a yatsa kamar yadda muke sa agogo kamar yadda ake sa a yatsan hannu wa saqihum rabbuhum sharaban tahura bayan wancan da kaji abin sha din ma wato Ubangiji zai aiko mala'ika, ya aiko mala'ika ya zo ƙofar ɗan aljanna, ya ce, Ina so a gaya wa mai gida an aiko ni wajensa daga fadan Allah. To, hajibai wanda yake na ƙofa sai ya gaya wa na gaba da shi, na gaba da shi ya gaya wa na gaba har aje inda yake, ai, an aiko daga fadan Allah, an aiko mala'ika, ya iso, ce masa, ya iso. mala'ikan nan ya iso sai ce an aiko ne da takarda da hadiyya ya buɗe takarda ya karanta sai ubangiji a cikin takarda ce ai lokaci ya yi ka isa fada ka gaishe ni ga wannan kuma kawo maka sai ya ga abin da ya kawo daga Allah din babu irinsa a cikin wannan aljanna duka tare da babu abin da babu aljanna amma wannan abin da aka kawo ba irinsa a aljanna Ubangiji ne yake bashi wannan abin sha ɗin da kansa wasa ke rabbuhum da wildan mukalladun a can suke bashi samari ne suke bashi abin sha yanzu Allah ne yake bashi abin sha ɗin wasa ke rabbuhum sharaban wani abin sha dahuran tsarkakecce wanda ba ta da hankali ba da wari إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura ubangiji ya ce musu dukkan abubuwan da kuka ganin nan na gida da kayan jin daɗi iri-iri wanda baya lissahuwa da kayan jin daɗi iri-iri wannan duka ya zame sakamakonku ne kana lakum jaza'an lokacin da kuke ba miskinai da kun ce la nuridu minkum jaza'an wala shukura minkum daga wajen masu baran ne ba ku neman sakamako ke sakamakon ku ya zama wajen Allah wannan Allah ya muku sakamako wa kana sa'yukum mashkura Allah ya gode wa ayyukanku da tauhidinku da sallolinku da zakkokinku da sadakokinku ku da azuminku da tadawanku da hajjinku da urorinku da abubuwan da kuka yi na karatun qur'ani da zikiri da istighfari da salatin annabi dukkan abubuwan da kuka yi nan yau ne ranar sakamako Allah ya gode muku ya saka muku da wannan kana sa'ikum mashkura إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila ubangiji na ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ibn rabi'a da walid ibn mughira suka zo wajen annabi su biyu shi ibn rabi'a yace utba ibn rabi'a yace duk garin nan ba wanda yake da yan mata kyawawa kamar ni muna roƙonka muhammadu saboda zumunta saboda kirkinka da muka sani zan baka duk wanda kake zo a cikin su amma karka sa ake cewa kai annabi ne kana faɗin maganganu wanda da baka faɗin irin su in an mutu za a tashi dodanni ba ke duk bar wannan shi ko walidul mugira ce duk abin da kake zo na dukiya ina da shi ko ya san garin nan baka bana a dukiya zan baka amma ka bar wannan maganganu da kake faɗa kai annabi ne in an mutu za a tashi akwai wuta akwai ka bar wannan mu zauna lafiya kamar da muke da sai Allah masa inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila ni bar maka da wannan alqur'ani saukarwa saboda haka umarni na za ka bi kar ka bi umarnin waɗancan falatu min asiman aw kafura kar ka ji maganar wani kafiri ko wani mai sabo magana na za ka
آثما أو كفورا fasbir li hukmi rabbika wala tudi min asiman aw kafura ya rasulullah kai hakuri kai hakuri yayi kaga irin waɗannan ayoyi su ne irin ayoyin makka wanda muka karanto kuma irin su ne na madina kai haƙuri ya Rasulallah kai haƙuri saboda sharrin da kafiran makka suke maka kai haƙuri lokaci zai yi wasbir hatta ya kuma Allah wa khairul hakimin kai haƙuri saboda yadda Allah ubangijin ka ya hukunta kenan za ku sha wahala na shekara goma sha uku kuna ɓoɓɓoye mutanenku kuna ɓuya bayan nan zan ɗauke ku in kai ku wani gari inda zan ba ku dama ku kafa gwamnati ku yaƙi waɗannan kafurai ku ci ba duk duniya gaba ɗaya ka yi haƙuri ya rasulullah lokaci yana zuwa wala tuji karka ji maganan kowane minhum a cikin waɗannan kafurai asiman wani mai laifi au kafuran ko wani mai kafirci karka ji maganan kowa wala tudil kafirin munafiqin واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا أبن ذاك يا رسول الله ka rika zikirin Allah Ubangijinka safe da yamma, to da azumin yamma, waskuri rabbika bukuratan wa asila. Allah ina fara magana da annabi ne kuma sauran jama'a mu masu bi ne, kaga ya faɗa wani wuri ce bilguri wal asali, wani wuri ce bilguri bil ashi wal ifkari, bukuratan wa ashiyan duk da ya yi lazimi safe lazimin yamma duk ya zo da yawa a Qur'ani. akwai ba inda aka nuna yadda ake lazimin ma gaba daya wa idza quriya alquran fastami'u la ansitu lakum turhamun wazkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka kai kadai mu yan tijjani in zamu yi lazimi ko mu dubu nawa ne kowa shi kadai yake lazimin sa wazkur rabbaka fi nafsika kenan tadarruan wa khifatan tare da hada ladabi a fadan Allah da sa tsoron Allah saboda haka ne sai mun yi alwala kuma ba ma magana saboda tadarruan wa khifatan ودون الجار من القول كما كرك بينا كي سافي da yamma ولا تكن من الغافلين كرك mai da kanka cikin rafkanannu wanda Allah yake kada annabi hada kai da su rafkanannu annabi Allah ya ce wa annabi wasbir nafsaka wa la ti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawi karka hada kanka da gafilai wanda Allah ya hana annabi hada kai da su Allah Allah ya hada annabi ne ya hada kai da masu zikiri safe da yamma wanda ba sa nufin komai da zikirin nan sai in suna zikirin nan ba suna roƙo ruwa ne ba ba suna wani mutum fida'u ba ba suna neman kuɗi ba ko a'a saboda Allah suke yin abin to ya wasbir nafsaka ma allazina yaquna rabbahum bil ghadati da safi wal ashi da latar yuriduna wajha wala ta'du aynaka anum kada idonka ta tsallake wannan masu zikiri wannan shine lazimi wazifa kuma a cikin hadisi annabi ya ce idza marartum bi riyadil jannati fartau qalu ma riyadul janna qala hiya lagu dhikr in kun wuce ana kiwo a dausayin aljanna ku zauna a kiwo da ku ina ne dausayin aljanna inda aka yi fage fage ana zikirin Allah nan ne dausayin aljanna kuma Allah ya ce wattabi sabila man anaba ilayya ya kai dan adam ka biyo hanyar wanda ya dauko hanyar dawowa gare ni Allah ya ce wa nibu ila rabbikum aslimu lahu ku zan mu nibi ne da wata uwa musala kamar mu sai muka gane a cikin labarai da karatu akwai wani bawan Allah waliyin Allah jikan manzon Allah sunansa Shehu Tijjani Shehu Tijjani jikan manzon Allah ne wanda aka haife shi a Algeria wato a Morocco Algeria da Morocco duk da ƙasa ɗaya ne an haife shi hira tana da shekara dubu da ɗari da hamsin kuma in ka kira sunan shehu tijjani kamun ka hada da annabi za ka samu mutane ashirin da shida kamar haka sunansa amadu tijjani dan muhammad dan muhtar dan ahmad dan muhammad dan salim dan abul id dan salim dan ahmad dan ahmad dan aliyu dan abdullahi dan abbas dan abdul jabbar dan idris dan idris dan ishaq dan aliyu da abidin dan Ahmad wanda ya gudo daga Madina din nan yayi hijira ya bi ta Misra ya bi ta Libya ya bi ya shiga Algeria Ahmad din nan Ahmad dan Muhammad nafsu zakiya wanda aka shi a Madina cikin watan azumi hijira tana da shekara 145 Ahmad dan Muhammad nafsu zakiya Muhammad nafsu zakiya dan Abdullahi al-Kamil Abdullahi al-Kamil dan Hassan na biyu Hassan na biyu dan Hassan na farko Hassan na farko dan sayan na Ali ibn Abi Talib daga Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine shi Ahmad Tijani kadimi littattafai masu rubuta tarihin Maghribul Aqsa zaka samu waɗannan tarihohi to wannan shine shehu mu shehu Tijani annabi ya ce ahlu baiti ka safinati nuhin man ta'allaka bim naja karshen zamani za a yi tufanan son zuciya to jikoki na su ne za su zama jirgin annabi nuhu duk wanda ya samu ɗaya ya riko da shi to Allah ya tsirar da shi saboda haka mu muka mashi tijani yan ko muka wasi da Abdul Qadir wanda suka kama waɗansu duk jikokin manzon Allah ne masu ɗari واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ya kai wanda ya karɓi wannan zikirori na safe da yamma kar ka yi sake daddare ka yi qiyamul layli kuma layli fazillahu wa sabbihu kai masa tasbihi laylan tawila musamman lokacin da dare yayi tsawo lokacin hunturu dare yayi tsawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ash-shita'u rabiul mu'min fara layluhu wa qamahu wa qasura naharu naharu fasamahu lokacin hunturu lokacin lokacin da mumini yake samun riba kenan dare ya yi tsawo ya yi ta sallah ya yi ta sallah ya ta bacci dare bai kare ba da safi kuma ya tashi da azumi ya so ma azumi kenan ba jima ba rana ta fadi to saboda haka ne ake cewa mutane su rika yin qiyamul laili annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi abdullahi ibn umar yace abdullahi ibn umar din yana da cikin salihan bayin Allah cikin wannan al'umma sai dai baya qiyamul laili yace daga nan ban sake barin qiyamul laili ba in ji abdullahi dan umaru lailan qawila ومن الليل فجل له سبيه ليلا طويلا ان شاء فتر domin ibada ce istighfari ne salatin annabi la ilaha illallah kuma ba a hada da dari ga dari kuma da dari uku da goma sha uku duk suna biyan bukata suna kaiwa ga manzo Allah ba amma ba hada tijani da wata ba a zuwa ziyarar waliyai don ziyara bara ce ko babban mutum ne ka samu gidansa ba zai yadda kai bara balle shauki tijani kulawa da sallah da yin ta cikin jama'a domin dariƙar an ce kar a ba kowa sai musulmi wanda ba a gani inda yake sallah ba a san wani iri ne ba saboda haka aka sa sharadi yin sallah ma cikin jama'a sai dai an rasa girmama iyaye da ya musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a kuma ba a shan taba lokacin da shehu tijjani ya sa wannan sharadi cikin ɗariƙarsa aka yi ca a kansa ana abun da ganyen da ya tsiro bayan bayan ƙasa wai wani ya haramta shi ganyen da ya tsiro bayan ƙasa kulumin ma filar da halalan ɗaiban wani ya haramta sai Allah ya bayyana karamar shehu tijjani yanzu duk duniya in ka je gidan mai kowane gidan mai zaka ji no smoking no smoking ba za a ce no sata no neman mata no fashi da ah no smoking saboda bayyana maka ramar shehu tijjani ji tsoron Allah to in ku yarda na ba ku daga shehu tijjani kuma ya laili fajillahu wa sabbihu laylan tawila in kai wa Allah sujada da daddare wato qiyamul layli kenan kai masa tasbihi wal mustaghfirina bil asari mutane ne wanda Allah ya zaba su ne Allah ce suna yin istighfari da asuba wa bil asari hum yastaghfiruna manyan bayin Allah suna yin istighfari da asubahi inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراه يوما ثقيلا إن هؤلاء كاغا ودنن وسنشي suka ƙi ko wanda aka kira su aka su shiga ɗari waliyai suka ƙi ba abin da ya hana kashi uku na duk shiga sai son duniya son duniya ne ya hana kafirai shiga musulunci in sun shiga musulunci danginsu za su ƙi su masu siyasa za su kore su masu masu kamfanoni za su kore su dangi za su ki su to saboda son duniyan nan sai su makale wa kafircin nan su ki magana annabi sallallahu alaihi wasallama ha kuma wani aiki na imani ha kuma shiga dariƙa din idan mutum ya shiga dariƙa ce kai yaushe mutum zai bar tuwansa ya bushe yana can yana masallaci maza maza in ya sallama gare zai koma ci tuwansa wai kar tuwansa ya bushe zai koma masa to yuhibbuna al-ajilata son duniya ne ya hana waɗannan mutum uku duka amsa wannan kira kira shiga musulunci kira shiga imani kira shiga hisani duk wanda yake wannan kiran ba abin da ya hana shi ya amsa islam da iman da ihsan sai son duniya wa yazaruna wara'ahu yawman saqila alhali ko sun bar wata babbar rana mai ban tsoro tana nan a bayansu kaman za ta kama wuyansu sai dai ba ba ta iko ba sai lokaci yayi
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نحن خلقناهم وجدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا التي ني نهلي تشيكو كوكا كافر تشيميني ni na halicce ku nace ku bar fasikanci ku shiga imani ku ki ni na halicce ku ku shiga hanyar ihsari dariqan ma'ariba ku baki ni na halice ku wace dan na azumi na daddaure muku jijiyoyin jikin ku kuka ji karfi fa za shi ina in naga dama baddalna amsalam tabdila sai musanya ku in zare karfin jijiyoyin ku ku zama sokof ba sai ka tashi ka nemi abincin ba ko kuma in canja kuma in kawo waɗansu in na sa in ya sa bisu kuma yawan nasu ya tabi akari baddalna amsalam tabdila إن هذه تذكرة فمن شاء
to to فمن شاء اتخذ إلى ربه إن سبيلا هذه تذكرة تندقى إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا هرنا إن آتنا للكبن سلاسلا وأغلالا وسئيرا هركاونا وأزيف نكي مكو إن جاء الله إن هذه تذكرة وأزي نكي مكو kowane kafiri ya bar kafircinsa ya shigo musuluncin annabi sallallahu alaihi wasallam kowane fajiri farawo azzalimi mai zina mai musulmi ya zubar da wancan kayan banza ya shigo imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama salihin bawan Allah kowane mahajubi ya shiga dariƙa ya yi tarbiyya ya usuli ya zama arifi ina muku wa'azi Allah ya ce inna hadhihi tazkira saura faman sha'a wanda ya ga dama ittakhadha ila rabbi sabilan ya dauki wannan hanya har zuwa ga Allah ubangijinsa kamar yadda muke nana ta kullum hanya a gaban dan adam guda uku ne hanya zuwa ga Allah amma Allah ce sai kaga dama tana kama da hanyar jirgin sama har zuwa ga Allah hanya zuwa aljanna dole dole a bita wallahi ila daris salam hanya zuwa wuta dole dole a batta Allah ce ban yi wuta domin ku ba na yi wuta don kafin kar ku yadda ku bi hanyar wuta to wannan hanyoyi guda uku wannan dole a bi ta wannan dole a barta wannan zuwa ga Allah ku in ka ga dama don Allah ka ga dama mana tun da ba wuya to man sha ta kaza ila rabbi sabila ya yi ta wani zai karanta su to sai dai wannan guda ɗaya yana roƙon ka don Allah zuwa gare ka Allah ƙara maka lafiya da girma da ɗaukaka abin da nake so Maulana shine kai min bayanin salatu tasbihi dalla dalla kuma ya yi kowane daren azumi in ya azumi ya ƙare salatu tasbihi kowane lokaci ma za ka iya ko ba azumi ko ba lokacin azumi ba amma yin ta dalla dalla ka tambayi wani malami kusa da kai yanzu lokacin tashi mu yayi kusa wata kila lokacin ba zai ishe mu mu sifanta salatu tasbihi din ba dalla dalla za a iya gamawa kan kallon salatu tasbihi dai Abbas ne baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzon Allah yana masa kukan abubuwan da suka yi na zamanin da manzo Allah ya ce zan baka zan kyauta maka zan maka zumunci zan maka alheri zan maka ya faɗi abubuwa iri iri ce abinda za ka yi babana kai arwala ka yi sallah raka'a hudu in kai kabbara ka karanta fatiha ka karanta duk abin da ya sauwaka ko qul huwallahu ko duk abin da ka iya na alqur'ani ka karanta in ka karanta ka gama ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma sha biyar sannan in kai ruku'u kai tasbihin ruku'u din nan guda uku guda biyar sai ka ce subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar sau goma in ka taso daga ruku'u ka tsaya ka karanta subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar sau goma in ka fadi kai sujjada kai tasbihin sujjada din nan ka ce subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar sau goma haka za ka yi cikin dukkan raka'o'inka in ka sake tashi ka karanta fatiha da sura ka karanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar sau goma sha biyar a tsaye dai sau goma sha biyar kuma kowane canji aka yi goma goma ake yi haka ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sallah za ta gafarta maka zunubanka manya da ƙanana da bayyanannu da ɓoyayyu da na kuskure da na ganganci ana yin ta kullum wanda bai samu bai yi ta cikin kowane mako wanda bai samu bai yi ta kowane wata wanda bai saba yi ta a cikin shekara wanda bai saba yi ta a cikin rayuwa to alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah Allah ji mu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman mu Allah saka wa shehunan mu da alheri Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu addinin mu da mutuncin mu Allah kiyaye mu da kasar mu Allah kiyaye mu da kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya karya abin da yake neman karya musulunci Allah ya karya abin da yake neman karya musulunci Allah ya danna abin da yake neman danne musulunci Allah ya taimaki musulunci da masu taimakon musulunci albarka sallallahu alaihi wasallam Allah ka biyar do'o'i mu da addu'o'i wanda muke musu addu'a albarka nan sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya ji musulmi maza da mata rayu da matattu albarka nan sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا